السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه إن الحمد لله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waɗanda suke halarci a cikin wannan masallacin da ma waɗanda za su saurare mu ta kafafi daban-daban irin mana cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau muna talata sha hudu ga watan Ramadan. Hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam babban jakadan Allah. na da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da uku ga watan gunkin march bisa ga lissafi na gregorian calendar haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam na da shekaru dubu biyu da ishirin da shidda. Allah da tunatarwa a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja. wato watan Ramadan, da fatar Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu, ya karɓi mu da sallolinmu da sauran iba, sa'an nan ya biya mana dukkanin buƙatun da muka roƙe shi. Akwai tambayoyi da mutane suke ta yi. mutane sun matsa da tambayoyin sai na ga kamar ba su saurari karatun da muka yi ba amma dai zan ba su amsa tambaya ɗaya shima wannan domin ya gusar da iskali amma wannan kujeratawa kujera ce ta karatu ba kujera ce ta siyasa ba kujera ce ta karatu tafsirin alkur'ani da sauran littattafan musulunci su muke karantarwa a nan ba mu zagi ba mu aibantawa ba mu kuma cin mutunci ba mu kuma yabo ba mu farinci ba mu nuna kwaɗayi idan ma abu muke nema muka yi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yadda annabi ke yi haka muke yi illafi ne to kun ga ba mu muka fara ba to waɗannan tambayar suke yi shin wai don Allah da gaske ne zan fito takaran ko ku a'a ba da gaske ba ne sannan inda gaske ne don Allah suna roƙo kada a yi sulhu daga baya a ce na jaye to amsar da zan ba su shi ne su sani lokacin da nake wannan maganar fa littafin Allah yana hannuna. Sannan mutanen duniya suna saurari na. Kuma wannan kujeran ba kujeran wasa ba ce, balle in ce wasa ce nake yi. da aka wannan declaration na fitowa hakika haka yake haka yake babu ja da baya sannan batun sulhu kuma kada wani ya ɓata lokaci ne neman sulhu. Ina rantsuwa da Ubangijin wannan Alƙur'ani ba zai yi sulhu da kowa ba. Da haka wanda ya dogara ga cewa ya yi sulhu da ni, to ya san da cewa yana ɓata lokacin shi ne. Babban gurin mu mu ga mun samu canji ga wannan jihar tamu ta Sokoto. Ta koma yadda ya kamata a ce ta kasance. sauran tambayoyi ne suka yi mini kuma ba nan ne muhallin amsa su ba ko wannan madina ansa ne domin da yawa suna cewa ana musu amfani da wannan shubuhar ana nuna musu ai ba da gaske ba ne domin a ja ra'ayinsu to da gaske ne babu gudu babu ja da baya muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya ba mu nasara. Ya ba mu nasara kuma ya ba mu nasar abin da muka nufaci. Kada Allah ya ya tayar da mu gobe kiyama cikin sarƙa adalcinmu ya kasa kwance mu. ta muna cikin aya ta 177 a suratul bakara aya ce mai tsawo mai kuma karantarwa Allah na karantar da cewa ba shine da'a ba ko ba shine imani ba kawai ka riƙa fuskantar gabas kana sallah kai da kai sallah kenan sai ka je ka kama saɓanka ko kuma sauran abubuwa na wajibi da suke kanka ka watsar da su in ai magana ka ce ku ne muminai alhali masallaci ɗaya kake zuwa kana sallah ya ce walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir ya ce sai dai bi abin da ake kira albirra imani da'ar Allah shine man amana billahi wal yawmil akhir wanda ya gaskata Allah da kuma ranar lahira jiya na muna bayani yadda ake gaskata Allah ko ka gaskata shi kadai ne bai da abokin tarayya laisa ka mislihi shay'un kuma ka saba mai yahuda da nasara ka tabbatar da cewa lam yalid wa lam yulad kuma wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko sannan shi ake bauta ma shi kadai la sharikala sannan ka furta kalmar shahada sannan ka yi tsaye akan kalmar shahada nan kana aiki da ita haka zalika yana daga cikin abin da ake kira imani da Allah ya zamanta duk abin da Allah ya faɗi ka gaskata shi abin da duk Allah ya faɗi ka gaskata shi kuma abin da ya ce a yi ka yi abin da ya ce a bari ka bari domin kun ga wani ya shigo masallaci wai musulmi ne je ture ya karatu sai kwaso aƙidunsu ya ɗauko aƙidun sai ya zo da su cikin garin musulmi da ya zo masallaci aka yi alwallah aka yi sallah sai ga kowa ya koma gefe wani na tasbihi wani na nafila wani kuma ya daga hannu yana addu'a sai ce wai waɗannan duk menene suke yi ya ce wancan na tasbihi wannan na nafila wannan kuma na addu'a ya ce to wa Allah zai saurari wa zai bari yace ko ba wannan masallacin ɗaya ba ne yace kai shi mai yawa sai tashi kawai izgiri ne yake so ya yi dama ta inda ya fito ya bar sallar an fahimci wannan to Allah maɗaukakin sarki shi ke gudanar da abin da ke cikin jiki na dukkanin halittu lokaci ɗaya ba tare da neman taimakon kowa ba shi ya halice kowa da za a yi ma gaba-gaba a yi maka kuɗi da za ka ga ka tashi biliyoyin kuɗi waɗanda ba a san iyakarsu ba amma sai ka ga shi Allah ya baka dako lokacin da zaka samu ɗannan ba ta hiya kai kai wani aiki ba ma biyan buƙatar ka ba ka samu sa'annan kuma ɗaya biyo baya don haka wannan yana nuna Allah ba kamar sauran mutane yake ba. sannan shi ya halicci duniya da sararin da duniya take ciki wanda wannan sararin ana iya ɗauka irin wannan duniyar sama ga miliyan a sa ciki sararin bai cika ba sannan sararin duniyoyi ne da taurari da duwar watsu da watanni da rana daban-daban don ba rana ɗaya ba ce su ne ke ta gudu ciki gudu wanda ya fi na bullet sa'an nan tun sadda ya halicce su shekaru biliyan goma sha wata ba ta taɓa karo da wata ba kun ko ga munan ga mutane ga ga ga ma'aikata kai mutum mai hankali kana tafiya da ɗan speed wanda ba mai yawa ba ko amma kullum sai an kashe mutane sai an yi karo an an kashe wani ko an raunana wani ko ba haka yake ba to shi Allah bai kuskure duk abin da ya yi daidai ne kuma duk abin da yake so ya kasance haka yake kasancewa theory na Big Bang ya ce halittar wannan sararin bai kai sakan guda ba. Big Bang explosion bai kai sakan guda ba, kawai sai ga wannan sararin ya samu. Kaga Allah kawai ya ce mai kun, cikin abin da bai kai sakan guda ba sai gashi ya kasance. wanda idan aka ce wani zai halittar irin wannan sararin shekaru miliyoyi na zai yana ta ƙoƙarin halitta ce ko? Kuma ya halitce shi min adamin daga babu. إنما أمره إذا أراد شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله ما لو كان سرك إنما أمره للي شيء الأمر يني iza arada shay'an idan yayi nufin wani abu zai ce ma wannan abin kun zamo fa yakunu kawai sai abin ya zamo zai ce zamo sai abin ya zamo ba abin da yake da wahala a wurin Allah ko ba abin da ke buwaye shi fa'alul lima yuridu ne mai aikatawa ga abin da ya so. Don haka duk abin da ka ga ya faru, haka Allah ya ce ya faru. Yau dole sai ka yi haka sa'an nan ne ka yi imani da Allah. Wal yawmil akhiri da yini lahira. shi kuma yini lahira shi ne yini na ƙarshe kuma dole sai ka imani da cewa za ka mutu a tayar da kai idan kana ka ce ka yarda da Allah amma in ka mutu kuma shi kenan ba a tayar da kai to ba ka yi imani ba wannan yana daga cikin jayayya wadda kafiran maka suke yi ko? A iza mitna wa kunna turaban.
A iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthun.
Mutanen Makka suna jayayya suna mayar ma annabi magana. idan yi magana yawmul akhir sai su ce a iza mitna ci yanzu kana nufi idan muka mutu wa kunna turaba muka zamo turbaya wa izaman da ƙasa a inna lamab'uthun cewa mu za a sake tayar da mu to wanda ya halitta farko sadda babu ta sake yin tana mishi wahala ta yadda tana mishi wahala da can babu ka kasan an yi lokacin da babu ka in ɗagare ka kasan lokacin da baka da ɗan yanzu ga ka da ɗan wanda ya halicci ɗan naka yana waya ta bayan mutuwar ɗan ya sake tayar da shi to dole na kai imani da cewa akwai yinin lahira dukkanin mutane za su mutu gaba ɗaya kullum man alaiha fan dukkanin wanda yake doron ƙasa mai ƙarewa ne haka ma dukkanin mala'ikun da suke cikin sama da yawansu dubi irin yawan da ke gare su mala'ikun sama ta farko ta biyu ta uku, ta hudu, ta biyar, ta shidda, ta bakwai duka masu ƙarewa ne duka za a wayi gari ba su, har mala'ika Jibril wanda shi ne shugaban mala'iku shi ma sai ya zan babu shi, har da malakul mauti, mala'ikin mutuwa shi ma sai ya mutu. Har mala'ikin mutuwa sai ya mutu. Akwai mala'ikin da Allah ya wakilta da ya busa ƙafo to gabaki ɗaya dukkanin halittu za su faɗi su mutu. Akwai busa da zai yi ta ƙarshe wadda da ya yi wannan busar dukkanin halittu gabaki ɗaya za su tashi. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce wa ana awwalu man afiq ya ce ni ne farkon wanda yake miƙewa ya an yi busa wanda yake tashi da farko ce ni ne farko kuma dukkanin mutane za su tashi tsirara yadda suka zo duniya tsirara haka za su tashi tsirara wasu manya da ake gani a duniya za su tashi 'yan ƙanani wasu kuma da ake gani malamai limamai ana ganin ba kowa ba ne za su tashi manyan mutane gobe kiyama yace wa awwalu man yuksa ibrahim farko wanda ake fara sa masa tura shine annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shine matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ummu salama suka ce, Ya Rasulallahi yanzu mu tashi tsirara mu kowa na dibin wani, annabi ke sha'anin wannan yinin ya wuce haka. Sha'anin wannan yinin ya wuce wai wani ya kula da al'aurar wani ko ya yaga sha'awar wani ko wani abu. Da kullum ri'in minhum yau mai izin sha'anin ya gune. Kowane mutum yana da abin da ke gabanai. wanda ya isa mishi wanda yake ya isa mishi ya tsaya kallon wani haka yi ne na kiyama zai kasance musa ɗaya ce sai ga mutane tsatsaye alaran makana da aya da zaka ba mu
فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون
to wannan ayat in akwai wata wadda za ta fi eh kaga in an kai wannan busar duk wanda yake cikin sammai da ƙasa zai faɗi ya mutu ko To wannan kuma in an kai ta fa'izahun ƙiyamun yanzurun sai ga suna tsaye suna kallon iko Allah. mutum zai tashi ya ga wani sarari wanda bai taɓa gani ba. Don me, domin an ɗoki ƙasa an niƙe ta, an ɗoki duwar wasu an niƙe babu dutse ko ɗaya, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida. za a ɗauki ƙasa da duwar wasu a niƙe su niƙewa ɗaya, ƙasar ta miƙe tsaye ya zamanto babu wani wanda yake kare wani, babu wani guri wanda yake tudu, wani wuri inda yake kwari, a'a, miƙe suke ga baki ɗaya, sannan aman wuta take yi. kamar yadda muka yi bayani sama ma tana aman wuta don haka ɗan adam zai tashi cikin yanayi wanda bai taɓa tashi cikin shi ba wani fa yana can cikin kabari ana mai azaba ya shekara dubu arba'in cikin kabari azaba kawai ake mishi amma idan ya miƙe ya ga wannan yinin na ƙiyama ya kalli farfajiyar ƙiyama sai ce man ba a sanamin marƙadina wa ta da mu daga baccinmu muna bacci mai daɗi shi ko mutumin kirki mai bayani cewa bayan an gama mishi hisabi za a ce mai nim naumal arus yi bacci bacci irin na ango za a yi connection ɗin shi da aljanna yana jin ƙamshi da sanyin aljanna za ka gan shi yana jin ƙamshi da sanyin aljanna ko? akwai shahidai guda biyu waɗanda na saba ba mu ƙisassu waɗanda suka mutu aka sa su ƙabari ɗaya annabi ya ba da dama ya ce a sa abdullahi ɗan haram da amur ɗan jamo abokanin juna ne sun shahada a lokacin yaƙin uhud ya ce a sa su ƙabari ɗaya a fara gabatar da wanda ya fi hadda ƙur'ani shi ake gabatarwa haka aka yi ƙabari ba mutum ɗaya ake sa ba saboda mutane sun yawa ga su an sa su cikin kabari an rufe. Abdullahi ɗan haram shi ne mahaifinsu Jabir bin Abdullahi al'Ansari, ashe ya ba da wasici, ya ce in ya mutu ga inda yake so a turbuɗe shi. Da haka ‘yan uwan shi sai suka tuna kabarin suka ciro shi suka kai shi wannan ƙauyen inda yake a kai shi. suka rufe abdullahi suka rufe amur ɗan jamhuri a wannan wurin an gane makabartar shahidai na uhud ta ci gaba da kasancewa haka bayan shekara arba'in lokacin mu'awiyar ibn abi sufyana yana shugaba sai kwatsam aka samu wata ambaliya wannan ambaliya ta yi tuni kaburbura don haka aka buƙaci a gyaran kaburbura iya an zo sai a ce wannan kabarin wani ne sai a tuna a gyara wancan kabarin wani ne shi ma a tuna a gyara wancan kabarin wani da wani ne a tuna a gyara da aka zo wannan sai aka ce wannan ka amur ɗan jamuhu shi kaɗai ne ciki Abdullahi bin Haram shi ka yana wani ƙauye. Aka tona, ko da aka tona Allah ya sake ɗauko shi da wannan ƙauyen ya maishe shi cikin wannan ƙabarin. Sai ga su su biyu cikin ƙabari ɗaya. Guda an datse shi da takobi haka. Inda aka datse shi da takobi ya sa hannu ya riƙe. ana jaya hannun sai aka ga sabon jini yana bulbula kaga gawa shekara arba'in amma kuma tana fitar da jini ko to haka shahidai za su tashi don haka dole kai imani da yini lahira sannan kai imani da dukkanin abin da ƙur'ani da hadisai ingantacci suka bari labari game da yini lahira tun daga yadda mutane za su tashi zukatansu suna ƙwanƙwasa ko? Allah maɗaukakin sarki ya ce alƙari'a
القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
kaga wannan suran tana karantar da mu abubuwa daban-daban na farko tana karantar da mu ‘yan adam za su tashi cikin tsoro da tashi hankali zuciyar mutum tana bugawa har na nesa da shi ma yana jin bugawa zuciyar mai kwankwasa daga ƙara kunna na ƙara'u babu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi'azafirina Abu Hurairah yace mun kasance muna ƙwanƙwasar kofar Annabi ba da baya hannu haka ba yace da akaifin mu haka muke ƙwanƙwasa kofa sai bai hude yazo yace tunda haka musulmi ke yi to shi kuma ya kawo nashi salo a zanka yin haka don koyo shi so suke a saba mai da musulunci ko ko musulmi suke yi sa'an nan na biyu za a niƙe duwar watsu wannan yinin suran tana karantar da mu sa'an nan na uku kuma akwai awa ayyuka ko fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi ishacin radiya wanda ma'aunayyansa suka yi nauyi aikin kirki da ya aikata ya rinjayi mummunan aikin da ya aikata yana cikin rayuwa wadda take yardajjiya amma wanda mummunan aikin shi gerin jaye kyakkyawan aikin shi kyakkyawan aikin shi ya kasance haffat bai da nauyi sakwai-sakwai mummuna shine ke da nauyi to fa ummuhu hawiya uwa ce a wannan lokacin ba wadda ta haife shi nan duniya ba ce wuta ce wadda ake kira hawiya Allah ya ce wa ma adraka ma hiya me ya kara me ya sanar da kai abin da ake kira hawiya yace me narun hamiya kaga wuta za ta zama uwa gare shi ko don haka dole sai ka imani da cewa za a yi awon ayyuka a gobe kiyama haka zalika hadisai sun tabbatar da za a kawo rana daidai kanun mutane wani zufa zai kai mishi zuwa ga idon sau domin ƙasa za ta sha zufa har ta fara amayewa wani zufa zai kai ga ƙwabran shi wani zufan zai kai ga mara shi inda yake ɗar mazariyar shi wani zufan zai kai ga ƙirje shi wani zufa zai mishi linzami ya raba bakin shi biyu wani zufa ma zai lullube shi gaba ɗaya zamanta yana iyo cikin zufan sannan a ce neman ceto ceto kuma gaskiya ne domin akwai waɗanda suke ganin ceto ba gaskiya ba ne da su ma ba mu menene na gaskiya ba sukan ɗauko ayoyin da ke kore ceto su manta da ayoyin da ke tabbatarwa sun yi imani da ɓangaren littafi sun kafircewa ɓangare an gane bari mu fara da ayatul kursi ko Allahu la ilaha illa huwa الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
to mahallu shahid a cikin wannan ayar shine manzal ladzi yashfa'u indahu ko illa bi iznihi wa yake yin ceto a wurin Allah face da izini ne ashe kenan yana ba da izini a yi ceto ko sai dai ba mai iya yin ceton sai da izinin Allah. Mutane za su wahala, za su tsaya cikin musiba rana tana kusa ga kawunan mutane, sa'an ne za a je neman ceto. Lokacin da ya ba da izini za a yi ceton. Ayoyin ƙur'ani daban-daban. sun karantar da tabbatuwar ceto. Sa'an nan hadisai daban-daban sun karantar da tabbatuwar ceto, cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam zai ceci al'umma. Zai je gurin Allah, ya yi Allah kirari ya ce, zai yi Allah kirari da sunaye waɗanda ko shi yanzu ba a sanar da shi su ba sai wannan lokacin Allah zai sanar da shi waɗannan sunaye ya kira Allah da su sa'annan sai Allah ya ba shi ceto a je a ceci mutane waɗanda ba su kai wuta ba wasu sun kai wuta a cece su daga wutan wasu kuma a ƙara ceto su bayan annabi ya gama ceto salihan bayi kuma za su zo su ma su yi ceto masu haddan ƙur'ani su ma za su zo su yi ceto sa'an nan ubangiji kuma zai tausaya ma wasu ya yi cece su ya fitar da su amma duk da haka aljanna ba ta cika ba saboda ƙarancin mutanen da suka gabatar da aiki na gari a nan duniya talaka iya aljanna shine wanda za a ba girman wannan duniyar tamu guda goma shi ya fi kowa talauci wanda ya fi kowa sassabce azaba kuma shi ne za a kawo bakin gangar wuta gefen wuta a aza mishi garwashi ya yi tsaye bisa garwashi sai dai ya tashi tsayawa inda ya taso sama ɗin nan an gane inda ya taso sama inda in ka taka bai taɓin ƙasa nan ne zai sa garwashin an gane amma fa innahu yaghli dimaguhu amma kokolwar shi tana tafasa saboda zafin wannan garwashi annabi yace wallahi innahu la'ahwanu ahlin nari azaban yawmal qiyama shine mafi saukin yan wuta a gobe kiyama shine mafi saukin azaba cikin yan wuta a gobe kiyama sa'annan akwai siraɗi siraɗi gaskiya ne ƙur'ani ya tabbatar da haka gada ce wadda hadisi ya tabbatar da cewa hiya adakku min ash-sha'ri silili take ta fi gashi zama silili wa ahaddu min as-sayfi kuma ta fi takobi kaifi ɗan adam zai taka bisa ya tsallaka mutane za su riƙa wuce wannan gadar gwargwado ayyukansu akwai waɗanda suka yi aiki na gari ayyukansu na gari suka rinjaye ayyukansu na ɓarna rinjaye bayyananne rinjaye mai yawa annabi ya ce za ka ga da taka siraɗi kamar iska sun tsallake ya ce wasu ko ba su kai gare su ba za ka ga kamar damƙwararren doki yana gudu haka za su kama yi su tsallake wani kuma aiki ne na ƙwarai da da miyagun ayyuka ne sun kusa su zama guda to shi wannan shine zai riƙa siraɗi idan ya riƙa hannun shi ya kuce ƙafa shi ya sa ƙafa ya naɗe ya riƙo nan ya riƙo nan akwai ƙugiyoyi ana ta jefowa in tara ta yi ga wuyan shi ya cire yana tafe yana tana yankan shi saraɗi na yankan shi ya taka nan ya ɓangwale ya riƙa nan da rarrafe hari ya kai ƙarshen siraɗi yana kai ƙarshen siraɗi sai ya waiwayo ya ce alhamdulillahi lazina jani min haza godiya ta tabbata ga Allah da ya tsirar da ni daga wannan menene ƙasan siraɗin wuta wa in minhum
wa in minhum إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا Allah madaukakin sarki yace wa in minhum yace babu ɗaya daga cikin su wa in minkum ko babu ɗaya daga cikin ku illa waridu hafa ce sai ya wuce saman wutan nan sai ya hau wannan gada ta siradi ya tsallake wa kana eh hatman maqadiya kuma wannan ya kasance abinda Allah ya rigaya ya buga mai stamp ya hukuntar da shi babu canji gare shi sa'an an tsallake gadan siradi kuma akwai zuwa shan tafki alkausar ko Allah madaukakin sarki na cewa inna atina إنا أعطيناك الكوثر
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Na baka tafke alkausar ya annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wasallam, wannan tafki ne wanda ya fi madara fari ruwan shi, sannan sun fi zuma zaƙi. kofukan da suke kewaye da shi kuma sun fi a taurarin da suke cikin sama yawa kofukan da suke kewaye da tafkin wanda duk ya sha daga tafkin ba zai kuma jin kishirwa ba har abada sannan daga cikin abubuwan da dole kai imani da su ranar tashin kiyama shine aljannatu wan nar dole kai imani da cewa akwai aljanna sa'annan kuma akwai annar akwai aljanna sa'annan kuma akwai wuta ko aljannar ma mataki mataki ce wutar ma mataki mataki ce a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake daraja ta ƙasa a cikin aljanna zai rika hango wanda yake daraja ta sama gare shi yace kamar yadda muke hangen taurari yace to abubakar da umar suna can sama yake fa an amma yace sun ma wuce wannan matsayin sannan aljanna tana da shugaban mata tana da shugaban samari tana da kuma shugabannin dattawa shugabannin dattawa su ne abubakar da umar shugaban mata kuma ita ce fatimatu bintun nabi sallallahu alaihi wasallam yace ita ce shugaban mata ga baki ɗaya illa Maryam in banda Maryam uwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam to haka lamarin yake wuta ita ma mataki mataki ce sai dai ita wuta rame ce rami ce kuma tana na Allah ya halicce ta. Waɗanda ake jefawa can ƙasa su ne almunafiƙuna ko? Innal munafiqina إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً Allah maɗaukakin sarki ya ce innal munafiqina lalle su munafikai fi darkil asfali suna cikin mafi ƙasan rami minan nari na daga wuta kuma ba za ka samu wani mai taimako gare su ba mataki mataki ce har a kawo wanda ya fi kowa sauƙin azaba ko wanda shi ba ko cikin wutar yake ba gefe yake tsaye garwa shi ne kurum aka aza ƙarƙashin ƙafafuwan shi an gane wannan sannan in an shiga aljanna ba a fita khalidi ne fiya abada
خالدين فيها أبدا لا يجدون ول- خالدين فيها أبدا
to Allah madaukakin sarki ce khalidi ne fiya abada ‘yan aljanna suna madawwama a cikinta har abada wani guri ya ce la yasma'una fiha lagwan wala kizaba ba su jin wata yasassan magana balle ƙarya suna cikin shagali da ni'ima duk wani abu da suke so za su same shi ‘yan wuta kuma suna cikin tsananin azaba azaba ce rabiya mai ƙaruwa kullum gwammajiya da yau kullum gwammajiya da yau ana kuka azabar yau gobe sai a ji ta gobe ta fita jiya eh, ta fita yau ta jibi ta fita gobe haka kullum azabar hauhawa take ta yi musulmi bai da woma cikin wuta zai shiga ya fita imamun nawawi yake akwai wanda Allah zai sa wa wuta saboda kawai dai Allah ya yi rantsu wanda aikata kaza zan sa shi amma za a zara ran shi sai a ajiye cikin wutar bai ko sai yana cikin wuta ba ya ɗauki lokacin da ake son ya ɗauka sai a fitar da shi a mai mishi da ran shi su kuma ‘yan wutan waɗanda suke madawwama cikinta su ne kafirai da munafukai su kan za su dawoma cikin wuta har abada. Idan an ce abada kuma ana nufi abada babu iyaka. Labisi na fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala sharaban illa hamiman wa ghasaqa jaza'an kuma wannan sakamakon shi ya cancance su saboda kan yadda Allah ya tsara ka ya halicce ka kyauta yace ka zo kai wasu abubuwa nan duniya waɗanda za su gyara maka rayuwarka ta duniya sannan ya baka aljanna ka ƙi lalle da ka mutu wuta tana maraba da kai sa'an yana daga cikin imani da yin lahira cewa mu'minai za su ga Allah muna da ingantaccen hadisi a cikin Bukhari da Muslim cewa bayan ‘yan wuta sun shiga wuta, ‘yan aljanna sun shiga aljanna. Akwai wani tudu wanda ake kira al'araf tsakanin aljanna da wuta ko? Wanda aikin sai nan duk na kwarai da mugu suka zama daidai za a ɗora su nan. daga baya Allah musu rahama ya sa su aljanna. To kowa ya gama shiga inda zai shiga, Allah zai ce a kira mutuwa, mutuwa ta zo kamar rago, sai Allah ya ce a yanka ta, ita ma mutuwar za ta mutu. Idan ta mutu sai a ce ya ku ‘yan aljanna’ sai su kowa ya dubo a ce an kashe mutuwa sai su jini wani irin daɗi wanda ba su taɓa ji ba sun san cewa kenan za a dawoma ‘yan wuta a kira su a ce ya ku ‘yan wuta su duba a ce yau an kashe mutuwa baƙin ciki ya ƙara lullunkuwa gare su saboda sun ɗebe rai da cewa za su mutu don sun fi son su mutu su huta. Dannan sai Allah ce mai ‘yan aljanna. Shin kuna so in ba ku wata kyauta, wata ni'ima? Sai ya Allah akwai wata ni'ima wadda ta rage wadda baka ba mu ba. Duk da ɗan hankici wanda kake goge fuskar kan shi, ai mai kuɗi ya fi duniya da abin da ke cikin ta tsada. Ko babu itace a cikin aljanna face ƙwabrin wannan itaciyar na zinari ne. Sannan akwai itaciya saboda girmanta doki yana shekara ɗari yana gudu bai zagayo ta ba. Duk wata ni'ima, mala ainihin ra'at abinda wani ido bai taba gani ba wala uzunun sami'at kuma haka ma wani kunne bai taba jin labarin wannan dadin ba yana nan cikin aljanna akwai kasuwa ma wadda suke zuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ka duba littafin sahihu targhib zaka ganshi kasuwa ce wadda ‘yan aljanna suke zuwa ta sayan kyawu. Idan ka je sai ka sau kyawu, ko da kaka dawo a gidanka sai matarka ta ga ka ƙara kyawu. Wani sati ma ka je ka sake sau wani kyawu, kullum kyawu kake ƙarawa. To sai Allah ya ce musu shin in ba ku wata nima wadda ban ba ku ba su ce ya Allah ai babu wata nima wadda ta rage Allah ya ce akwai ta sai Allah ya ce na yadda da ku wannan yardar da zai cewa yayi da su sai su ji cewa ta fi aljanna da abin da ke cikinta daɗi. Da su a sabi ƙunar awwalu na minal muhajiri ne wal ansar, wallazi na taba uhun bi ihsanin Allah tun nan duniya ya ce musu radiyallahu anhu. Sa'an nan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, ‘yan aljanna za su ga Allah’. yace kamar yadda kake ganin wata ba wai ana nufin Allah kamar wata yake ba a yadda kake ganin wata in wata ya fito ya kai albaduru ya kai babba ya kai ƙarshen girma ne an gane to in ya kai wannan lokacin sha nawa ga wata ne To in wata ya kai sha hudu ga wata, zai zama babbakon? In ka daga kai wajen dubin shi akwai mai kare ka? To da ka sa haka babu mai kare wani mummini za su ga Allah. Duka wannan yana cikin imani da yinin kiyama. ba wai dai a ce yinin kiyama ba ka kawai ka ce a tashi shi ke a'a akwai abubuwa da dama cikin yinin kiyaman waɗanda dole sai ka gaskata su kaga akwai waɗanda suka zama kafirai saboda sun ce musulmi in yayi sabo zai dawoma cikin wuta idan musulmi yana aikata sabo zai dawoma cikin wuta ana kiransu khawarij annabi ya ce alkhawarij ya ce kilabun nare su ne karnan wuta ya ce lau adraktuhum da na riske su la'aktulannahum ya ce wallahi da na kashe su katala ajin wasa mudin irin kisa wanda Allah ya ma'adawa da samudawa kuma waɗannan su ne suka kashe imamu ali yana gama yana lokacin sallah asuba kuma su ne suka kashe imam Uthman bin Affan amirul mu'minin ne mu su suka kashe su guda biyu din nan khawarij sannan akwai wanda ba su yarda da ceto ba su ba ba musulmin kirki ba ne, ‘yan bid'a ne ana ɗaukar su a matsayin ‘yan wuta. Don haka duka sai ka yi imani da abin da ƙur'ani ya tabbatar a yinin ƙiyama. Kuma sai ka yi imani da abin da hadisai suka tabbatar a yinin ƙiyama. annabi game da ceto yake wani mutum cikin al'ummata za a ba shi ceton mutane cikin muta waɗanda sun yi yawan mutanen ƙabilan mudar wata babban ƙabila ta za a ba shi ceton mutanen da sun yi yawan haka kuma darajar kai cikin aljanna darajar karatun ƙur'aninka a ce ikara wartake ko? ka karanta ƙur'ani duka karanta aya guda sai ka taka matsayi in ka karanta wata aya ka ƙara matsayi har iya inda har da ka ta tsaya nan ne matsayin ka ya tsaya amma ko ka haddace imani ko ka haddace ƙur'ani sai ka yi imani na ƙware sa'a nan ne za ka shiga aljanna To shi ne walakin albirra man amana billahi wanda ya imani da Allah, bai yi imani da su Charles Darwin ba, bai yi imani da su Erasmus Darwin ba, bai yi imani da su Jim Baptist Lamarck ba, bai yi imani da su Oparin ba, bai yi imani da masu yaudawi ne sani irin wayannan ba ya imani da abin da yake cikin Qur'ani da Sunna sa'annan ya imani da yinin kiyama cewa in an mutu ba shi kenan ƙasa za a zamo ba kamar yadda muka zo guda-guda haka za mu rika komawa guda-guda wallahi haka za mu rika komawa guda-guda in ma Allah ya maka jinkiri jinkirin ma ba alkhairi ba ne ko? da yawa jinkirin ba alkhairi ba ne domin za ka yi rauni Allah ya ce duk wanda munkara ya nuna kisu fil khalqi ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون Allah madaukakin sarki ya ce wanda duk muka raya ya wuce waɗannan shekarun da annabi ya faɗi ya ce a amaru ummati sittuna aw sab'una ya wuce 60 da 70 din nan kaga an cimma 80 zaka ga nuna kiso fil khalqi mun sun koyar da shi ga halitta sai ka ga bai hadda ko sai ka ga kuma ya fara rage girma ya fara dukewa da can da ƙafafu ne biyu idan ya ruga da gudu ko da mashin ka bi shi sai kaya da gaske ka kama shi amma yanzu sai a ga yana tafiya ɗai-ɗai-ɗai kamar mai koyon tafiya har ya koma da kasan jinjiri zamne ki bai iya tafiya har ya koma ya zaune ya yi fitsari bai san ya yi fitsari ba wani tsoho an kawo an an fitar da shi waje ya sha iska da matar shi ita ma ta sha iska shine sai ya dube ta sun fa kai shekara saba'in tare kila sun ta sama shekara saba'in tare ya dube ta ya yi ta kallon ta an gace mi ya ce wacce wacce ta bai santa ba yau ya fara ganinta ga ɗiya ga jikoki ga kama kunni na aka je na hargowa maciji maciji ko da aka zo sai aka ga fitsari ne ya yi fitsari ne ke gangarawa amma shi maciji yake gani da haka za ka ragu da hankali za ka ragu ga ƙarfin jiki za ka ragu ga komai in ka gama ta kace kana so ba a baka ko ko uwayenta sun ce sun baka matan ba ta yi fata ta tamuke tsokokin nama sun saki ƙashi ko suna rawa haka sannan gashi ya kowa ya yi hurhura ya kowa fari tas ga ka kayan rauni duka ne iyaka rauni shi yasa annabi duk yayi sallah sai ya roki Allah yace ya Allah ka tsare ni an uradda ila arzalil umur ka tsare ni ga amayar da ni zuwa ga mafi kaskancin shekaru ban daki ma sai an dauke ka an kai ka ban daki idan kai laluran da kake cikin ban dakin kuma sai an wanke maka kaman jariri ku duba ku gani an fahimta ka je ga biology za ga grossfed wannan aya tana representing na grossfed za ga yana tasowa sannu-sannu ya yi sama kuma za ga ya sun kuyo ya sake dawowa ya jiyo ƙasa don haka rayuwa za ka barta ta duniya in ma ka barta da ƙuruciya in ma ka barta da tsufa kuma mutuwan nan ba ta da notice sannan za ka shiga cikin kabari akwai tambaya ta kabari tambayar kabari gaskiya ne gaskiya ce momini zai ba da ansa wanda yake ba mumini ba kuma in an tambaye shi ba zai iya ba da amsa ba ma rabbuka sai ya ce ha ha la adri ya ce ban sani ba mala'iku su ce kada Allah ya sa ka sani a cewa ma dinuka menene addininka ya ce bai sani ba shine wai wasu suke haddacewa tun nan wai suna nufin Allah suke mawayo da sun je can sun gama saɓon Allah suna duniya da sun je can ai musu tambaya amsa iriya su ba suwa tunda sun haddace to ba a wa Allah wayo wanda ba mumini ba duk yanda ya bai iya karbawa daga nan mala'iku su fara mishi azabar kabari kuma azabar kabari gaskiya ce sannan ni'ima ta kabari ga mumine gaskiya ce sannan kaɗaituwa cikin kabari gaskiya ne wanda ɗai yake samun abokin zama cikin kabari shine wanda ya karanci sunna ita kan sunna kullun safe sai ta zo wajen ma'abutanta masu karatun hadisi zai zo wurinsu hadisin sura ta mutum mai kyau su zauna su yi ta fire ɗebe mishi kewa kullun safe sai ya zo kullun safe sai ya zo yana ciki sharhu usuli itikadi ahli sunnati wal jama'a na Imam Al-Lalaka'i an dauko ta gawa ana tafiya sai wani bawa Allah ya gade shi ya ce oh ya ce ya Allah ka tsare mu ba'dal mauti ya Allah ka tsare mu bayan mutuwa sai ji cikin likafani an ce mai wa ba'dal mauti da ma bayan mutuwa sai ce gawa na magana ya rike baki yace to sai na bi su na gani ya bi su aka turbuɗe mamacin ya tsuguna ga kabarin yana ta addu'a da ya Allah ka sanar da ni wanda yi wannan maganar sai ga wani saurayi ya fito mai haske mai kyau yace man anta sai ya kyale shi yace don Allah ka faɗa mini kai wane ne yace ana sunna yace ni ne sunna zan taya fira ga duk wanda ya ya kiyaye ni yana karatun littattafan Bukhari Muslim Abu Dawud da Tirmidhi yana karatun littattafan hadisi kuma yana aiki da abin da ke cikin su to zai samu wannan yana taya shi fira To wannan shine imani da ranar lahira. An gane? To ba nan ɗaya tsaya ba, amma kuma ga shi lokaci ya yi. Sai gobe sa'an nan za mu ci gaba da abin da ake kira imani. Don ka sa abin da ake kira imani ba wasa ba ne, ko? insha Allah ta'ala yau anan zamu dakata da karatunmu muna roƙo Allah madaukakin sarki ya karbi azumman mu da ibadodin mu ya lillinka muna lada ya gafarta muna kurakuran mu sannan ya karbi addu'o'in mu ya biya muna bukatocin mu sannan ina roƙon Allah ya tsare ƙasan mu daga sharrin dukkanin masu sharri. Gabascin Sokoto kamar garin sabon birni da garin Isa, da Gwarenyo da Raba. Haka ma ya tsare yammacin Sokoto dukkanin garuruwan da suke nan. Ya tsare kudancin Sokoto, ya tsare arewacin Sokoto, ya tsare tsakiyar garin Sokoto, ya tsare Katsina. ya tsare kebi ya tsare zamfara ya tsare kaduna ya tsare naija ya tsare dukkanin biranen musulmi daga sharrin masharanta ya tsare falastinawa sannan ya kunyata amerika da isra'ila ya Allah ka kunyata Amerika da Ismail Isra'ila ya Allah ka yi ɗaiɗaiɗai da su ya Allah ka yi ɗaiɗaiɗai da su ya Allah ka yi musu yadda ka yi ma'adin wa Samud ya Allah ka yi musu yadda ka yi ma'adin wa Samud ya Allah ka taimaki addinin musulunci ka taimaki masu taimako addinin musulunci duk inda suke. Ya Allah ka ba mu arziki cikin ƙasanmu, ya Allah ka raba mu da talauci, ya Allah ka raba mu da talauci, ka ba mu arziki da wadata, ka zubo muna rahamarka kamar yadda kake zubowa da ruwa a lokacin malka, ka zubo muna kuɗaɗe kamar yadda kake zubo ruwa a cikin kamar yadda kake zubo ruwa a cikin teku. Ya Allah ka sa musulmi mu fi kowa kuɗi, mu fi kowa technology, mu fi kowa ci gaba. Ya Allah ka ƙasƙantar da kafurci, ka talautar da kafurci, ka yunwatar da kafurci, da kafurai. Ya Allah ka ƙara shiryar da mu, ya Allah ka ƙara shiryar da mu, ya Allah ka ƙara shiryar da mu. Marigayenmu Allah ka gafarta musu, marigayenmu Allah ka gafarta musu. waɗanda suke rayan mu kuma Allah ka sa mu imani da mu yi a- a- aiki da lafiyar mu wajen bauta maka kuma Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka tayar da mu da mu da iyayenmu da kakanninmu ci- da da sauran yan uwa da masoya cikin gida aljanna sa'annan akwai wani yaro wanda ake kira Salisu yaro ne karami amma ya sai muna panels guda biyu guda uku ko? Guda uku kenan. To ina roƙon Allah maɗaukakin sarki, ya Allah ka biya shi da gida aljanna. Allah ka ba shi makwabtaka da annabi sallallahu Alaihi wasallam da shi da iyali ne, da iyaye ne, ya Allah ka lillinka arziki ne, ya Allah ka ba shi arzikin da bai ƙarewa. ya Allah ka ba shi arzikin da zai zama sanadiyar shiga aljanna gare shi. Ya Allah ranar da ake ka rana kusa da kawunan mutane Allah ka sa shi ƙarƙashin al'arshi. Allah ka sa shi cikin inuwa al'arshi. Allah ka sa shi cikin inuwa al'arshi. Allah ka ƙara ma dukiya ce albarka. Allah duk abin da ya taɓa ka samu abin na albarka. Allah kada ka bashi da dubara ta yi. Allah duk abin da ka cutar da shi ya Allah ka tsare shi daga gare shi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين